الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فإن في الأمم الماضية عبرة فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أرسها وبئر معطلة وقصر مجيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أيها الناس لقد اقتربت القيامة وظهر عدد غير قليل من أشراطها كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وفتح بيت المقدس وظهور الفتن وانتشار الزنا والخمر والربا والتطاول في البنيان وكثرة القتل وتقارب الزمان والأسواق وظهور الخصب وذهاب الصالحين وانتشار الجهل وكثرة المطر وقلة النبات وأن تكون التحية للمعرفة وغير ذلك من أمورها التي بينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل مدة من الزمان فصارت شاهد عيان وكل ذلك يدل على قربها وزد على ذلك أن التمدن والرقي قد بلغ ذروته وأن الدنيا قد ملئت بالزينة ووصل إنسانها إلى القمة بالاستفادة من المادة بمقتضى التسخير الإلهي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أيها الناس يبقى للآخر أن يزيد من رصيده الإيماني وأن يتزود بالطاعات في ليله ونهاره وأن يستثمر الزمن وأن يستثمر الوقت في كل ما من شأنه أن يزيد محبة الله في قلبه وذلك ومن ذلك قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد استكمال الفرائض ودوام الذكر بالقلب واللسان ومطالعة القلب لأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته ومشاهدتها وتقلده في رياض معانيها والخلوة بالله تعالى وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل وانكسار القلب بين يديه سبحانه وتعالى وكذلك يبقى للعاقل أن يقوي صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجدد إيمانه به وأن يلتزم الأدب معه من ذلك توقيره وتعظيم أوامره إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية التعزية اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتعظيم ما يصونه من كل ما يخرجه عن حد الوقار ومن ذلك أيها الإخوة عدم التقدم بين يديه بقول أو فعل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ومن ذلك الثناء عليه بما هو أهله ومن أفضل الثناء عليه الصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن ذلك نصرة شريعته وإعلاء سنته إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى ما كان للأهل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه هذا الذي ينبغي للآكل أن يسعى إليه وأن ينفق الأيام فيه وأن يستثمر الزمان من أجله يا أيها المسلمين wannan duniya da muke raya a cikinta daɗi da rashin daɗinta yana da ƙarshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara mata zamanin da za ta take zuwa gare shi idan lokacin yayi minti ɗaya ba zai ƙaru ba akan abin da Allah ya kaddara maka ballantana awa ɗaya ballantana kwana ɗaya ko mako ɗaya ko wata ɗaya duniyar nan da muke bi da gani za ta kare abin da ke kanta ma zai kare kwanakin duniya daga lokacin halitta ta zuwa yau suna da yawa shekaru aru-aru sun shuɗe waɗansu 'yan adam jinsi daban-daban sun rayu a ban ƙasa sun moru da dangin abin da ke cikinta duniya ta ruɗe su ta mantar da su lahirarsu ta shagaltar da su daga abin da aka halicce su dominsa shine bautar Allah shi kaɗai tasu ta ƙare sun riga sun tafi suna barzahu zaman jiran tashin kiyama wanda shi muke fuskanta a halin yanzu mun ji hakan a jikinmu ko ba mu ji ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin littafinsa mai girma yace inna ma masal hayati dunya kama in anzalallahu minas sama fakhtalaba bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am misalin wannan duniya da jama'a ke raye a cikinta kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama ya garwayu da ƙasa ƙasa ta tsirar da dangin abin tsirarwa daga kanta cikin abin da mutane ke ci ko dabbobi hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha har zuwa lokacin da ƙasa za ta ɗauki ƙawarta wa zayyanat ta kwalliya yabanya ta yi kyau a kanta wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha mutanen da ke kan ƙasa su yi zaton ma kamar su masu iko ne wajen cin moriyar abin da ƙasa ta tsirar yabanya ta yi kyau a taha amurna lailan aurahara sai al'amarin mu ya zo mata a wani lokaci na dare ko yini fa ja'alnaha hasidan sai mu mai sai ta zanto girbabbiya ka allam taghna bil am kai ka ce a da can abin kasa ba ta rayu ba kai da ka ce abin da ke kanta bai taɓa bugowa ba yabanya ba ta taɓa yin kyawu ƙasa ta yi kwalliya da ita ba haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kwatanta duniya kamar yadda ƙasa ke yin kawa da damana in damana ta yanke ta ƙare to haka rayuwar duniya ba madawwamiya ba ce ba za ta zo za ta shuɗe duk abin da mutum ya moro a cikin duniya na mulki da kuɗi da ƙasaita da ‘ya'ya da mata da ingantacciyar rayuwa da bushe-bushe da kaɗe-kaɗe da dukkan abin da aka yi wa ɗan adam don karrama shi ko don nuna shi wani ne zai zo ya ƙare ba zai dawoma ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito yace yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah za a kawo wanda yafi kowa jin daɗi a rayuwar duniya cikin waɗanda Allah ya kaddara musu shiga wuta saboda kafircinsu saboda munin aikinsu da munin maganganu da aƙidarsu bayan a duniya yana cikin wanda suka fi kowa jin daɗi da ingantacciyar rayuwa za a zo da shi a ranar tashin kiyama sai a tsoma shi cikin wuta a zare sannan a ce da shi ya na adam hal ra'aita khairan qattu ya kai dan adam shin ka taba cin karo da wani alkhairi a rayuwarka shin ka taba shudewa da wata rayuwa mai lagwada da morewa a cikin rayuwarka ta duniya amma Allah ya kaddara masa ya rayu akan imani akan ayyuka na gari yana cikin yan aljanna fa yusbabu fil jannati sibgha sai a tsoma shi cikin aljanna a fito da shi sannan a tambaye shi ibn adam hal ra'aita bu'san qattu shin ka taba shan wahala a rayuwarka ko tun da kake da fa yaqulu la wallahi ya rabbi yace ya ubangiji ina rantsuwa da Allah ma marrabi bubusun qab tun da nake ban taba shan wata wahala ba tun da nake ban taba kwana da yunwa ko fatara ba tun da nake ban taba samun kaina a cikin wani hali na kakalikayi ba tsoma shi da aka yi cikin aljanna waɗansu ɗan sakan ba wai mantuna ba ya mantar da shi dukkan wata rayuwa ma wahalciya da yake da ita a cikin duniya wannan shi ne babban misali da zai kusanto wa ɗan adam nesa ya gane cewa rayuwar duniya ba komai ba ce ba idan an kwatanta da lahira amma tare da haka da yawa daga cikin mutane sukan fifita duniyar su akan lahirar su sukan fifita duniyar su akan neman yardan ubangiji akan harin gidan aljanna akan abin da aka halitte su don shi sun rusu da duniya sun nasu da ita sun fifita ta dan ba su san hakikaninta ba hakikaninta gida ne fararre kararre ba wanzaje ba da haka bai dace ba ga bawa ya rutu da ita ya fifita ta akan lahirarsa ya dace ga bawa mai tsoron Allah a kowane lokaci ya rinka tana mutuwa ya rinka tana hisabi ya rinka tana zaman kabari ya rinka tana lahira ya rinka tana tsayawa a gaban Allah domin tambayoyin da za a yi masa dangane da mai gudanar a cikin rayuwarsa da duniyarsa ubangiji ta ala ce kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah lalle kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa sannan za a cika muku ladaddaki na ayyukan da kuka yi a ranar tashin kiyama faman zuhziha anin nar dukkan wanda aka nesantar da shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz hakika ya rabauta wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane face kayayyaki na rudi da ke rudar da dan adam su mantar da shi lahirarsa al-imam ibn kathir yace wannan aya ubangiji ta'ala na bayar da labari ne da ita game da dukkan halitta cewa babu wata rai face ta tantani mutuwa dai da take da faɗin Allah ta'ala kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk abin da ke ban kasa ba mai dorewa bane ba da mala'iku da mutane da aljanu kowa zai kare ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kadai yake da dawwama yake da wanzuwa shine al-awwalu ba dan yana da farko ba shine al'akhirun da ba ya da karfe subhanahu wa ta'ala shi kadai zai dawwama alwahid al-qahhar al-fard samad wanda yake ba ya da farko ba ya da karfe sannan wannan aya tana ta'aziyya ne ga dukkan mutane cewa ba wanda zai wanzu a bankasa lokacin da Allah ya ɗiban mu duniya idan ya kare adadin yan adam din da Allah ya kaddara musu su ci gaba da wanzuwa a bankasa idan lokacin ya kare ubangiji da Allah zai tayar da halitta yi wa kowa sakamako da irin aikinsa babba ko kaɗan mai yawa ko mara yawa ba wanda Allah maɗaukakin sarki zai zalunta duk aikin da kai duk maganar da kai duk abin da ka kudurce a zuciyarka mai kyau ko mara kyau za a kawo shi Allah yi hisabi a kai wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin ubangiji ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا أخوة a cikin al'ummomin da suka wuce baya akwai ibra akwai izina akwai wa'azi baka ayyin min karfin ahlakanaha ubangiji yace nawa nawa ne daga cikin karnuka na mutane tsare ku na mutane alƙaryu da dauloli da garurruka ahlakanaha waɗanda muka halakar da su muka tafiyar da su muka karar da su wa hiya zalima suna masu zaluntar kawunan su fa hiya khawiyatun ala urushiha gagarin rukan su nan da gidajen su sun rushe sun zama kufai wa bi'irin mu'attala nawa nawa ne cikin rijiyoyin da a yanzu ba masu jan ruwa a cikin su wanda suka haƙa su sun tafi wa kasrin mashin nawa nawa ne na dogayen gidaje da manya-manyan gidajen sarauta da kasaita sun rushe sun zama kufai waɗanda suka gina su kuma ba taɓa rayuwa a ban kasa ba a falam yasiru fil ard shin mutane ba za su yi tafiya a ban kasa ba fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha dan su samu hankula zukatan da za su hankalci al'amura da su su samu kunnuwan da za su saurari gaskiya da su su samu idanun da za su kalli lamurra kallo na ɗaukan wa'azi da su fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur hasarar dan adam ba ta cikin makantar ido hasarar dan adam ta tasiri ne cikin makantar zuciya sai ta zuciyarsa ba ta daukan wa'azi ba ta daukan izina baya koyan darasi daga rayuwar wane da su wane rana ta shuɗe wata rana ta fito damuna ta shuɗe rani ya zo a yi sanyin hunturu ba tare dan adam ya lura akan cewa haka fa ana masa kidayar kwanakinsa da watanninsa da shekarunsa bane ba tare da adam ya lura cewa yana ƙara matsawa kusa da kabarinsa bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana adadi mai yawa na alamomin tashin kiyama tun yana ba da labari kafin faruwar su dan adam din da ke raye a bankasa yau ya gansu da gidansa ai ko manzon Allah ɗaya ce daga cikin alamomi mutuwarsa ɗaya ce daga cikin alamomin kusancin tashin kiyama haka buɗe baitul maqdis haka bayyanan fituntunu da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe haka yaɗuwar zina haka yaɗuwar giya haka mu'amala da riba ta yadda za ka ga mai birane da ƙauyuka haka kuma dogayen gine-gine da dogayen katangu haka yawan kisan kai haka kusancin kasuwanni haka rashin albarkar zamani haka shuɗewar salihan bayi yaɗuwar jahilci game da addini yawan ruwan sama da ƙarancin amfanin gona ba gaisuwa sai inda sanayya a tsakankanin mutane dukkan waɗannan alamomi ne na tashin kiyama da manzon Allah ya bayyana su kafin faruwar su wanda yake raye a ban kasa yau lalle ya tabbatar cewa sun faru da haka ya isi dan adam ya ɗauki izina kafin lokaci ya kure mata mai hankali cikin mutane shine wanda yake kokari wajen haɓaka imaninsa wajen yin guziri da ayyukan da'a a dare da yininsa wajen ribatan lokaci kafin ya kwace masa wajen yin duk abin da zai kara masa ƙaunar Allah a cikin zuciyarsa kamar yawaita karatun alkur'ani mai girma tare da tadabburi da kulawa dangane da ma'anoninsa ko santi zuwa ga Allah ta hanyar ayyukan nafulfuli bayan mutum ya sauke farali dawamar zikirin ubangiji ta hanyar zuci da harfe kokarin binciko ma'anoni na sunayen Allah da suke nuna girman mulkinsa da girman kudurarsa da ikonsa akan bayi subhanahu wata'ala sai bantuwa tsakaninka da mahalicinka lokacin da ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe ya zo lokacin da dukkan bawa ke ta kurkucewa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala na kokarin tuba daga zunubansa na kokarin mika bukatunsa wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da mai hankali ya kamata ya kula da shi mace ko namiji sannan mutum ya duba ya ga alaƙar sa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haɓaka ta ya karfafa ta ya jaddada imani da shi ya lizanci ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin ladabi tare da shi girmama shi girmama dukkan umarnin da yayi da hanin da yayi ubangiji ta'ala ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila lalle mun turo ka dan ka zanto mai shaida ga mutane a ranar tashin kiyama mai bishara ga mutanen kirki masu aikin kirki mai gargaɗi da jan kunne ga mutanen da suke ayyukan barna mun turo shi ne litu'minu billahi wa rasulihi dan ku mutane ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah wa tu'azziruhu ku girmama shi wa tuwaqqiruhu ku ga mutuncinsa ku mutunta shi ku karrama shi wa tusabbihuhu bukratan wa asila ku yi tasbihi game da ubangiji safiya da yamma Sheikhul Islam ibn taymiya yake cewa lafazin ta'aziyya da ke cikin wato azruhu suna ne gamamme da ya kunshi ma'anar taimakon addinin da manzon Allah ya zo da shi kira zuwa ga sunnarsa mayar da martani game da dukkan wanda zai fata bakar magana game da addinin musulunci ko dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi mayar da martani game da wanda duk zai munana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar magana ko aiki haka lafazin at-tawqir da Allah ya ce wa tuwaqqiruhu suna ne gamamme da ya shafi natsuwar zuciya game da sunnar manzon Allah natsuwar zuciya game da dokar da ya zo da ita girmama shi ma'amalantarsa da girmamawa tsare masa dukkan wani haƙƙi naci ko na iyalan gidansa ko na sahabbansa yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta akan mu na daga cikin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam adamu taqaddum bayna yadayhi bi qawlin aw fi'lin karka fara aiki karka fara magana sai bayan manzon Allah ya bada lasisi da yin aikin ko yayi izini da yin maganar tunda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim na daga cikin ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawaita yabo a gare shi mafi yabo a gare shi shine yawaita salati tare da sallama a gare shi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima na daga cikin ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama taimakon shari'arsa daukaka sunnarsa isar da addininsa inda bai kai ba tallata kalimatu shahada wadda ita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita Allah fi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah dan kun ji taimakon addinin sa ubangiji da Allah ya taimake shi zai ci gaba da taimakon sa ba ku cuci kowa ba sai kanku ma kana li ahli al-madina wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi bai dace ba ga mutan Madina bai dace ga ragowar mutane na sauran garurukan da ke gaba da Madina kusa ko nesa da Madina an yatakhallafu an rasulillah su koma baya su kyale manzon Allah a fagen daga shi kadai a fagen yaki shi kadai wajen isar da da'awa shi kadai wajen isar da musulunci shi kadai wala yarghabu bi anfusihim an nafsi bai dace ba su nema wa kansu hutu su kyale manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai yana fama wajen yada da'awa wannan wajibi ne akan dukkanin al'umma su taru wajen yada da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama isar da hasken da ya zo da shi zuwa ga albashariya isar da addinin da ya zo da shi ba shi kariya da baki da magana da aiki da mukami kowace irin dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wannan shine abin da dukkan mai hankali ya kamata ya baiwa muhimmanci a cikin wannan rayuwa da muke ciki wata duniya ta samu kanta cikin rudu da yawa daga cikin mutane sun rudu da ita sun manta da addinin su cikin yan kadan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu cikin yan kadan allahumma izz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al-muwahhidin wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم